ana magana raunin imani to shine ambatan Allah madaukakin sarki mutum ya zama mai yawaita ambatan Allah ya ya umarce mu da mu ambace shi da yawa wazkurullaha kathira ya umarce mu da mu rika ambatan shi ko dan ni'imomin da yayi mana wazkuruhu kama hadakum ku ambace shi saboda shi fa ne ya shiryar da ku fa ba wani ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zame mana abun koyi wajen yawaita ambatan Allah subhanahu wataala to zamu tashi a shafi na 71 inda yake cewa walidhalika la budda liman yuridu ilaja dhafi imanihi min al-ikthar min dhikrillah walidhalika saboda haka la budda babu makawa babu wani zaki liman yuridu ilaja dhafil imani ga wanda yake son maganin raunin imani shi zafi imanihi to menene abinda ba makawa din min al-iksari min zikrillah mutun ya zama ya yawaita ambatan Allah madaukakin sarki mutun ya zama na sunan Allah da ambatan shi sun zame mashi jiki sunan Allah ya zama mai taushi ko nunannen shi a bakin mutum ɗanɗanen mutum zai ambace shi har ya saba to wajibi ne mutum ya yi haka ya ce ƙala ta'ala allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratu alkahaf wadkun rabbaka idha nasit ka ambaci ubangijinka idan ka manta mana idan ka manta ambaton ubangijinka to ka abin nan din shi ka ambace shi wannan ayar ma'anarta haka take wadkur rabbaka ka ambaci ubangijinka idan nasita idan ka manta da shi ba ka dauko jeren giyar ayar zaga tana da wani dalili da ya faru to amma dai kuma al'ibratu bi umumin lafzi da bi khususin sabab kamar da malaman ulumul Qur'an ke cewa ko da yaushe aka samu aya to umumul lafzin ake amfani da shi ba wai tsuran dalilin da yasa ta sauka ba in ka tafi a haka zaka tsuki ayoyi da yawa kuma ayoyin ba an saukar da su bane saboda wancan dalilin kawai sai zama kamar kenan wani abu ne ya faru akai bayanin shi kuma ya wuce hukuncin ma da bayanin sun wuce kenan alhali kuma ba haka bane abinda ya faru ayar abin take magana kai kamar da malaman tafsiri da dama suke faɗi shine ta zo ne a jeren giyar mantawa da ambatan Allah lokacin da kai rantsuwa ko kuma ka faɗi wani abu da kake so ka aikata misali jeren giyar ayoyin a cikin suratul kahf inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika wada illa an yasha Allah lace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada kar ka fara ka ce ma wani abu da zaka aikata gobe kawai ka ce gobe za mu yi tafiya gobe zan zo wajenka gobe zan jira ka gobe zan zauna gobe zan tashi Allah ce illa an yasha Allah face sai ka gwama da insha Allah to zai iya yiwuwa ka zo ka ce rana ya ta yau zan yi tafiya sai baka ce insha Allah ba sai ce wadkur rabbaka idza nasit duk sadda ka tuna kamar da Imam Ibn Kathir ya kawo maganganun malamai ko bayan shekara ne in ka tuna sai ka ce insha Allah shine wadkur rabbaka ka gwama da sunan ubangijinka cikin abin da kace za ka yi ko rantsuwar da kai idza nasita in ma har ka manta zai yi wa kuma a manta da to malamai da dama sun kalli ayar ta wannan fuska ta umumul ta khususus sabab kuma shi ma darasi ne da muka samu kuma sun kalli ayar ta abin nan umumul lafz shi ma kuma darasi ne da muka samu kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yake cewa ai ma'anar ai shine idza nasita listithna'a fastasni inda zikrika lahu idan ka manta baka yi istisna'i da togacciya da mayar da al'amari ga Allah ba to kai maza kai togacciyar asar da ka tuna wallahi sai an je da ni sai ka dan manta ba min je insha Allah shikenan zan zo wajenka ko da ni za a yi tafiya sai ka dan manta to wadkur rabbaka ila nafsi sai ka ce insha Allah shi yasa Abu Aliya da al-Imam Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan kenan da al-Imam Al-Amash da kamar da Al-Hashimi Hushaymi yake cewa al-Imam Hushaymi yace ya samu riwaya daga al-Imam Al-Amash shi kuma daga Mujahid shi kuma daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace ai ita ayanan ta sauka ne fi rajulin yahlik game da mutumin da ya rantsuwa mutum ne ya rantsi kala sai mutumin lahu ayyastasniya walau ila sana abla dan abbas sai to ai ya wajaba a gare shi ya kamata ko ya wajaba yayi to gacciya lokacin da ya tuna ke wallahi sai nayi kaza kace insha Allah yanzu kaga zai wuya ka samu wanda ke yan siyasa wanda insha Allah ta nuna baki shi in ma ta nuna za gaba ta gaske wacce ko wani gwamna da 1992 ko lokacin siyasar nrc da sdb wani gwamna da aka rikace mai insha Allah gwamna insha Allah shi ne yana kabir da ko na kano gwamna insha Allah na kano aiki na jigawa shi ta abin da zai ce insha Allah kuma ka duba har yanzu ya zama gyare tsohon nama tun na yi tutu bai yi gwamna shekara nawa kenan kana maganin shekara talatin da wani abu gashi ne yanzu ya haɗe da ko wanda ya haifa wanda aka haifa lokacin yana gwamna wasu ne a majalisa to komai tsawon lokaci in ka tuna sai ka ce insha Allah in Allah ya so shine wala takulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idha nasit to amma malam mai hikimar shi kuma kawo yara ne shi ya kalli umumul lafzi ne wadhkur rabbaka malam ka zama mai ambaton ubangijinka idza nasita ko ma da ka manta mana in ka manta to da ka tuna ka ambace shi kenan duk gabar mu ta rayuwa kar ma mu manta da ambaton Allah shine asali to yanzu idan kuma lalura da yanayi sun sa mun manta fa to wadkur rabbaka idza nasit sai ka sake komawa asalinka ta hanyar ci gaba da ambatan Allah ko da bayan mutum ya manta to wannan ambatan Allah mu musulmi ba mu da garkuwa ba mu da wata alfarma ko wani gata ko in kaga dama ka ce magani in kaga dama ka ce lakanin kasuwa in kaga dama ka ce immunity da kariya irin wannan zikirun layi duk girman mutum in kana ambatan Allah to kai na musamman ne duk girman hadari in kana ambatan Allah kai a wurinka karamar jarabawa ce zai zo ya faru ya wuce kila ma kai sai ya wuce a rika cewa ai rigar kama da wata kura eh kurar da ta cinye wasu tattafi da lafiyar wasu ko tattafi da gaban wasu kai kuma ta barka da kura kai ba ma ka sani ba saboda kai mai ambatan Allah ne yace wa qala Allah ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace mubayyinan asarar zikri ala al-qalbi yana mai bayyana mana tasirin ambaton Allah akan zuciya ala Allah ce ku saurara bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa alladhina amanu ولم يلبسوا أبابا النبكي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله waɗannan da suka yi imani waɗanda suke samun natsuwa da ambatan Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kai da fa ambatan Allah ne yake samun natsuwa ambace shi a ambace shi a maimaita shi to shine sai ga bawa ya samu natsuwa wannan aya na cikin suratul ra'd wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-allama ibn al-qayyim ko ibn qayyim al-jawziyya Allah ya mashi rahama yake cewa anil ilaj bizikr lokacin da yake magana game da samu magani da ambatan Allah samun magani da ambatan Allah kowace cuta da ka gani a duniyar nan zaka magance ta da ambatan Allah akwai abin da ni ma bana mantawa muna kulliya na ta zo wani likita yake ce man kai kai kai kana da wata ulcer chronic a shagon shi ma wai ba maganin ta ce to wa inda Allah fi zaka la ilaju eh ina zuwa kawai da soyayyar dan roban zamzam din nan lokacin bai bi naira uku ko hudu ba in yi tsada hamsin ne mai kyau na zo na na dan diga digo uku a cokali kaman kwallon mai karamin masifa ka kwallon shi ba yawa na karanta kul huwallahu falaki da nasi da ayatul kursi na na sha karatuna na kurda ruwa ruwan ma ba wani mai yawa bane da niyyar wancan ni dai ban kara jin shi ba yau wai ya ce ba magani shi ake min ba alami zikirin layi an samu magani haka shi kashi ibn qayyim ya bada labari a cikin atibun nabawi zai yi tafiya yana da wata lalura kullun sai ya sha magani kullun sai ya sha magani yazo zai tafi makka sai ya manta da maganin sai da ya sauka maka ko akan hanya ya duba jaka ya manta magani a gida shi da kanshi kuma ya zargi kanshi yace ni ni ke da dubbun nabawi da kaza da kaza kuma sai na bi a ya karisa maka ya samu zamzam ya karanta da Fatiha su ayatul kursi falaqi al-ikhlas falaqi da nas ya sha da niyyar waccan cutar Allah ya mai maganinta ya ce tun daga ranar da ya sha har da yake ba da labari bai ƙara jin motsin ciwon ba ya riga an wuce wurin kawai saboda an bato da kuma wancan ruwa mai daraja to kaga wasu abubuwa da yawa ba sai kaje gun likita ba shi shi ambatan Allah shine da ka samu waraka a jikin shi waraka a tattare da shi shikenan sai ga al'amura sun tafi maka cikin kwanciyar hankali duniyar gaba ɗaya ba kwanciyar hankali ita jimillar duniyar haka take to amma shi mai ambatan Allah yana da izmi'ina ala bi zikrillah tatma'innul qulub shine ibnu al-qayyim yake cewa fil qalbi kaswatun a cikin zukata akwai wata irin bushewa me yasa ya sanya wa alqalbu din alif da lam saboda ya nuna maka kusan duka zukata suna da wannan kasuwa din ina ga wannan ne kila shi mutanabbi tunda shi mawaki ne shi ba kala Allah zai ce ba mutana al-imam mutanabbi ga ya sha'irul mutanabbi wanda ya raya karni na biyar yake cewa wazulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali'illatin la yazlimu yace wa zulm kaga zalunci da kaje ana fade ai wani azzalimi ne wani ma yace min shi ya min nufus dabi'a ce ta kowace rai abinda yake so yace anan shine kowa a duniya azzalimi ne fa in tajid za'ifatin in ka samu wanda bai zalunci to fali'illatin la yazlimu akwai abinda ya hana shi zaluncin mafi riba shine tsoron Allah ya hana ka amma akwai wanda shi ba tsoron Allah ke hana shi zalunci ba wani na ne yana so ya ya ci kudin gwamnati amma bai da ofisin shi sun aje shi inda ake kawo rekod ne sai an gama ci a ce a saving din a shigar da su ofisa ka tara yaranka a shigar da su rubuta miliyan 700 da hamma mai ware na cewa an ganci tunkaji an maji lalata ko da na aka wani gemun kwaro ya ce ce ya bo sari ya yi zama lalata sai zai an gama suke gawa bada ta yi kawo wuta to wani wani kuma yana so ya cutar tsoron gwamnati yake yi tsoron gwamnati yake yana tsoron mcc da icpc wani kuma shi ba tsoron gwamnati yake ba zai iya ce ya ga dama shi abin da yake jin tsoro a bata sunan shi a ƙasa ko a bata sunan ƴaƴan shi to yace dai in ka gaba ai zalunci ba fali illatil lazlim to amma wanda ya bar zalunci ba dan tsoron Allah ba wannan kai wani shirme shi yi amma dai wanda ya bar zalunci dan tsoron Allah to shi wannan kuma ba a ce mashi azzalimi tunda ai ya bar zaluncin ne bisa umarnin wanda yace kada ai zaluncin inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tabalamu kada ku kuskure ku taba wani abu na zalunci to a cikin zukata akwai kasuwa akwai wani abu na bushewa irin rashin tausayi rashin imani rashin kaza to la yudhibuha wannan bushewar da akan samu a zukata ba abinda zai narka ta ta daina tasiri illa zikirullahi ta'ala sai dai ambatan Allah madaukin sarki sai dai ambatan Allah shi yasa za ga gwargwadon nisan mutum da ambatan Allah gwargwadon bushewar zuciyar shi shi yasa za ga kafirai suna da busassun zukata a mafi yawansu a dunkulansu mafi yawansu akai samun ɗaya can ɗaya can kamar da musulmi mafi yawa za ga suna da tattausar zuciya a dunkulansu amma kai musu fashin baki a cikinsu akwai masu busasshiyar zuciya fayan bagi lil abdi ya kamata ga bawa ayyu dawiya kaswata kalbihi ya magance bushewar zuciyar shi bi zikrillahi ta'ala da ambaton Allah madaukakin sarki ka sawa kanka ka'ida kullun sai ka ambaci Allah ko ka tashi da daddare kai ambato na cikin sallah in ka gama kai wasu zikirori wallahi kai da kanka a rayuwarka za ka ji daban hayatuka kowane nau'i na rayuwarka lafiyarka hayatuka iktisadiyya ijtima'iyya diniya da da da sulukiya da sauransu duka za ka samu bambanci saboda ka tare a fadar Allah ka koma gare shi ka ambace shi wannan ambatan nashi zai maka tasiri wannan wani aka faɗa yanzu wani zai iya ganin shi wannan karatun bai kama hankalin shi ba da za a kawai daga kama suna Allah kawai abu yabi jikinka da ta bai karanta abinda masana suka rubuta wani hatta kafira hatta kafirai akwai bincike da wani kafiri ko kirista mutumin jamus yayi yake cewa ya ɗauki dogon lokaci yana bincike don gasgata wannan maganar wai da irin mutum ya zo yana ta turanci shi ko yana ta faransanci shi ko yana ta hausar shi da barbarci shi da yarabanci shi da ibo da sauransu wai iya ina ne sauran sasannin jikin shi ke karɓar safa shi abin da ya bincika kenan sannan me ya bambancin wannan zancen na yau da kullun da wasu harsuna da kuma karatun ƙur'ani kawai abin da ya kwamfiyarin kenan sakamakon da ya fita da shi na ƙarshe shi ne duk wani harshe da za ka yi magana da shi ba duk jikinka zai karɓa sakon ba ya ce amma ya fahimci shi kuma ƙurani haka yi shi ƙurani daga sadda ka fara karanta gabanka ɗari uku da sittin duka suna karɓar sakon su da wata gabar za ta iya warkewa daga karɓar sakon ko ta hanyar ka ji shi ko ta hanyar ka karanta shi ko ta hanyar ka duba ka karanta ko a zuci ne sai ka ga abin ya yi tasiri a zuciyar mutum kada bincike ne na kafiri yake tabbatar da abin da mu ko bai faɗa ba dama da shi to amma ga masu shakka waɗanda su yan duniya ne sai sun ji irin wannan to su kuma sai su sallama kenan wakala rajulun wani mutum ya ce lil hasan al-basri ga imam al-hasan al-basri me yake ce mashi rahimahullahu ta'ala yazo yace ya aba sa'id ya kai baban sa'id ashku ilayka kaswata kalbi ina kawo maka kukan bushewar zuciyata duk wanda bushewar zuciyar shi ta bushe galiban ya sani galiban ya sani galiban zaka yi kan shi wani ma zaka je yana faɗi kani ga Allah ba mu da tausayi kani ga Allah ban da tausayi shi da kai shi za ka ji ya faɗa wannan rashin tausayi shi ne kaswatul kalmi za ga an ce akwai wasu marayu kwana uku ba su abinci ba ɗayansu ma bai da lafiya kawai ka ce ka ƙara man madara in ka ce wani ana maganar marayu ce to sun zauna a duniya ne ka miƙe za ka samu kuma ƙarya ne eh shi dai ba zai baka ba sai ka miƙe ko amma dan ka miƙe ba dole ya baka ba kai yanzu ba za ka yi rubuta sana'a goma ba mai ɗaya kuma ya wuce su gurgudan la yadda ya rubuto shi ke na gurgudan yadda kawai za ka tsaya to sai kaga in in kuma ka same mai tattausar zuciya sai ga kamar yayi kwalla sai ga ya shiga damuwa sai kaga kamar yayi wani ma kuka zai yi daga nan sai ga ya nemo irin gudunmawar da zai iya yi ya dauka ya baya ko yayi ma wani magana a samu ko kaza ko kaza ko kaza to kaga bushewar zuciya kenan to wannan mutum ya zo ce akarma kalla ina kawo maka kukan bushewar zuciya ta sai alhassan albasari ya ce mashi azibuhu bizikir ka narka bushewar zuciyar da ambatan Allah shine chemical ɗinka shine sinadarinka wa hadha li anna kalba wannan ko yana faruwa ne saboda ita zuciya kullum mashtaddat bihi al-ghaflatu duk sadda rafkana ta tsananta ga zuciya ishtaddat bihil kaswat to sai bushewa sai ta tsananta a gare ta kenan gurgurdar rafkanar zuciya daga ambatan Allah ba za ka yi sallah a jami'i ba in ka zo sallar ba za ka tara zuciyarka ga sallar ba kana yin ta ne lahin wa gafil kuma Allah baya karbar ibada min kulli qalbin lahin ghafil ko ghafilin lahi sannan ba za ka je ka zauna ka yi tafakkuri game da ayoyin Allah ba ko shi Allah ko halittar shi alladhina yadhkuruna Allah fi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda ويتفكروا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار to kaga in kana zauna kana wani tafakkurin wasu abu ba za su dauke maka hankali ba ai kasashen nan na kire-kire duk an fada za a yi haka a yaran nan nake jin wani bincike ashe saman nan ba karamin kyau take da shi wani kumbo ya hasko kai sai da ya hasko ka gani kai ka kaddara ma kai an haife ka makaho ne wala kada zayyana sama a duniya bi masabiha kai ba kai wurin bane kai kana ga kawai wani local ado ne Allah ya faɗa da kai shi wala kada zayyana sama a duniya ko wa zayyana halin nabiri ka mun kawata sama ga wanda zai kalla sai za ka ɗaga kai ka kalla abin zai burge ka to kaga wannan tafakkurin to zai da ambatan Allah zai rika narka bushewar zuciyar yana narka bushewar zuciyar shi yasa zaka shugabanni magabata kamar tun daga khalifofi al-khulafa'ur rashidun ana nada mutum mukami sai kewaye jikin shi da masu iya faɗa mashi gaskiya da ayoyin Allah yanzu kuma ana nada mutum sai ya kora masu faɗa mashi gaskiya ta ce wani bai da kunya ai kowa girma ya dar masa amana ta hau kanshi zai halaka ana nuna mashi soyayya ko kuma kun koma kun kewaye shi yanzu aka yi daukar darasi sosai rigimar Kano wayannan masu jajayen huluna kai ba ga sun fara ma shi shi ma dugo ban tafiya rashin kunya ba in zai biyo ya biyo ko da shi ko ba shi za mu kai labari ai tsaya da kafarka ai shi hana ma kanu ta ci gaba to duniyar muke nan fa to in ka kewaye kanka da wanda za su iya faɗa maka gaskiya to shine sai ka zauna lafiya sai da ibnu jubair kashe shi wannan da hajjaj ibnu yusuf amma la gaskiya yake faɗa mashi zai ce kai ne kaje kuka haɗa kai da su ibnul ash'ar kuka tayar da tawaye da kifar da gwamnatinmu ja zalunci ne muke so kawai mu kawar sai to dan me ka boye ce ba buya ne ba yace to yanzu me zaka ce game da ni shi shi azzalimi yake tambayar malamin akramaka Allah me zaka ce wani comment zaka ka je comment section ka ce wani abu yace yace ina da magana game da kai amma ita ce tsantsar gaskiyar ma ba za ta yi maka daɗi ba ya ce ka faɗe ta haka ya ce bushewar zuciyarka ta wuce duk yadda ake tunani ina jin maka tsoron haɗuwa da Allah na jin maka tsoron haduwa da Allah yace me yake baka mamaki yace abu biyu suke bani mamaki tsabar hakurin Allah game da irinka da bai kawar da kai ba tuntuni da kuma tsabar bushewar zuciyarka da rashin jin wa'azi yace roki wani abu yace in dai daga wajenka ne fansu in kuma daga wajen Allah ne ba a gaban ka zan roka ba kai akwai masu gaskiya yace kuje kuje kuje ku yanka shi yace kar ku bashi kalla alƙibla mugu ne wannan mutumin ayoyi sun yawa a baki dai da aka wurga shi da aka fuskantar da shi yana da ayar da zai ja fa walli wajhaka qibala al-mashriqi da yamma masjid al-haram gaban kenan al-qibla ko ku wurga yace aina ma tuwallu fa samma wajhullah aka dawa ka yace ku yanka shi ta ko ina kawai suka kashe shi suka kashe shi ya halaka shi to kaga bushe ya ki da ya jawo masu iya faɗa mashi gaskiya a gefen shi ko shi waye su kalle shi su faɗa mashi gaskiya kwanaki muna magana da akwai wata zai nukan ce mata yar izala ce ita zuhudinta ma ita duniyar har ɗaki ta biyo ta da ta shinshina ta ce da shubuha ta kore ta ta kulle koma to gwamna ne ke kiranta ta zo a bata mukami ta ce akwai haram sai dai in sun yadda duk gaskiyar da ta gani za ta fasa suka ce za su yi shawara hayyo ba su kara mata magana ba a ƙarshe sai ta samu labarin cewa an gaya wa ogan ranka ya daɗe karka jawo matan nan duk motsin mu sai ta haramta shi matan nan shine sai aka samu wani ɗan uwanta da ke cikin gwamnatin aka ce ya kira ta yi mata wa'azi tsoron Allah da ya yawa shi ne ya kira ta kuma kanin wasu masu da kunya ce ke hana ke cikin cika tsanani ne tsoron Allah nan duk muna da shi kuma rayuwar nan dole ka saba ma Allah dan wannan dan abubuwan da yake ga suna faruwa da haramun dan haramun ne dan istighfari da kai ya umaran nan kuma duk zaki tace yanzu cin dukiyar mutanen ne istighfari dai kawai to shine take ce man mutana sai ta sami wani cikin manyan gwamnatin ta dosa mata wa'azi kawai sai ga yan fada wata commission ya ta shigo ce ranke dade wannan wai kike gaggaya miki magangana mu mu mu ba za mu yadda momi kina uwar mu ku ga da gaggaya sai halaka ta zaci da ta sauka ba momi za ta ce mata ba donki za ta ce mata ina donkin nan ta yi gaba kawai sai ta taka mata burki ta ce tsaya wannan tafi karfin ki fita internal abu ne ake yi in mun je ofis ki imomi ta gaya mata iya ayoyi da hadisai ko ta ji ko bata ji ba ta fita to amma ma galiban ba an an yi a jawo ta wai wai za ta kashe su da ayoyi ita da an motsa sai ta ce wai wai wai annabi ya hana ai kawai a ci a ci a ci a ci in an je umra ka yi wala da ummu ka za ka suke tsammani ba haka suke tsammani amma ina ba haka bane to kaga su sai na Umar da khalifofi al-khulafa rashidun khalifofi na daular Banu Umayya in ba wanda suka fita daga tarbiyyar ta addini ba da wani yanayi kowane za ga ya a'aje masu iya faɗa mashi gaskiya kawai da yi wani abu sai na umar kewaye kan shaida a larmomi wani ba kawai ya zo ya cuccusa mashi magana ya hatsala zai buɗe baki ya faɗa umarni a ji a gane shi kawai sai wani alarmai ce kudu la'akuwa ita na shi kenan na yafi bai iya tsallake aya sai na Umar wa amur bil urfi wa arid al jahili ce to na kau da kai ce inna hadha min al jahili wannan ba kauye ne daga kauye yazo alala yana halanna ahadun alaina ko to wannan daga karkara yazo aka hakura ne da wutar shi to haka ake so mutun ya rika narkar da bushewar zuciyar shi fa idza zukira Allah ta'ala idan aka ambaci Allah madaukakin sarki zabat tilkal qaswatu waccan bushewar zuciyar sai ta narki kama yazubur rasasu fin nari yadda ka san dalma ko ka ce kuza tana narkewa a cikin wuta fama uzibat qaswatul qulubi bimithli zikrillahi azza wa jalla ba a taɓa narkar da bushewar zukata ba da misalin ambatan Allah maɗaukakin sarki gaskiya ba a taɓa samu ba a ce an warkar da zuciya da abin da ya fi zikirullah yana da wahala wa zikiru shifa'ul kalbi wa dawa'u ambatan Allah shine maganin cutar zuciya shine waraka nan ce ash-shifa'u waraka ad-dawa'u magani wannan na ɗaya daga cikin ababe masu ban sha'awa a larabci a shefa ɗin waraka addawa'u ɗin kuma magani kamar yanzu a larabci in ka fassara kowane da kowane suna da alaƙa in ka ce a shefa magani addawa magani saboda in aka sha maganin za a samu shefa ɗin shefa ɗin kuma takan zuwa ne da wani sababi ko hissi ko ma'anawi saboda aka mutalazima ne ne abubuwa ne guda biyu da ke lizimtar juna kamar yanzu yadda akan ce kamar aliyakatsin wa ambatna alaihi shajaratan niyakatsin in ka bibi malamai masu tafsiri za ga suna ta kawo maganganu wani yakatsin wani ce maka milu kankana kenan wani ya ce maka kabewa wani ya ce maka duma su duka ma'anonin duka wannan fasarorin duka sun yi amma asalin abin da ake nufi da shi ya katsin din shine wani jinsin tsuru da wa'incan bishiyoyin wa'incan shuke-shuken za su iya shiga shine duk wani tsuru da yake bazuwa a ƙasa ya yi yaɗo wanda baya da kara to shine ya katsi suna kabewa ta shiga kankana ta shiga guna ma ta shiga hanzala kenan goji ya shiga duk wayannan dangin ababen dukkaninsu sun shiga inda za su saki wannan yada to sun shiga cikin yakabe amma in ka ne ka ce addubba'u to yanzu kuma ka dawo kan kabewa kenan ita kabewa kaga kabewa ya katsince a sunanta na asali na na family amma dubba tana da wancan sunan bitir ko tsibbir ita kuma ita ce kabe ita ita ce kankana ita kuma tana da nata sunan bayan wancan sunan family sunan iyaye da kakanni take da shi to irin shi ne anan shi shifa din waraka shi kuma dawa din magani wanda ake sha ya zama an samu waraka to ambatan Allah shine shifa waraka kuma shine dawa magani na waraka aga aiki biyu yake wal gaflatu rabkana kuma mutum ya zama rabkanan ne maradu shine rashin lafiyar zuciya wa shifa'uhu wa dawa'uhu fi zikrillah ta'ala warkewar wannan cuta ta rabkana da maganin warkar da waccan cuta ta rabkana fi zikrillah ta'ala cikin ambatan Allah madaukakin sarki yake kala makhul al-imam makhul yake cewa zikrullah ta'ala shifa'un kai ambatan Allah madaukakin sarki kawai waraka ne shi yasa suka ce da yanzu misali ya ce kana da wani ciwon kai duk dare sai ya dane ka kana dan zuwa yanzu ka dan yi baccin ka sha ɗaya sha kai ka tashi ka yi alwala kai sallah dauki qur'ani kai ta karantawa daren ba za ka yi ciwon kan ba sai dai idan ka karanta da sunan zaka gwada qur'anin ko kuma ce za ka gwada mai qur'anin ba ce an ce in kana karanta qur'ani ana warkewa bari in karanta yanzu ko zan warke amma maganin ka na nan a durowa wato in ka karanta ka ji shuru kawai ka sha tabbas din a burinka magungunan ne tabbas to inda haka ne kawai sha maganin ka kan karanta amma matukar za ka karanta to kuma za ka sami warakar kowane ciwo kuma fa kowane ciwo ka lizumci karantar ka koma gun likita ya gwada ka malai ce wa zikirullahi wa zikirun nasi da'un ambatan mutane kuma ciwo ne kaji wata masifa mu kuma yanzu an ta ambatan mutane yanzu rikicin siyasar Kano shi bai mamaye social media ni ko ban ga ribar ka barin ka saurara ko ka tattauna saboda an yi wanda ya fi shi kai kana da tabbas ba bakinsu ɗaya ba to me ruwanka kuma ma ko kana da tabbas ba bakinsu ɗaya ba don sun saba laifi ne ita siyasar ba haka ta gada ba in ka je ka duba ta'arifi daga cikin ma'anonin siyasa za ka yanzu ce maka me democracy ko politics ko politics aka yi cin amana yaudara ha'inci rufa-rufa munafunci dole ma'anonin duk da ƙarya duka wannan ma'anonin sun shiga to dan an zo an ɗabbaka kuma shi kenan sai ka ce an yi laifi ai kai ka shagaltu da ambatan Allah ka bar ambatan mutane saboda zikirun nasi da'un wa zikirun lahi shifa'un wadawa amma za ga yanzu duka manyan masu mukame na kasan nan wani diya san su na ga wani wani wani wani bafulatani daga jigawa ko wai diya san sunan kananan hukumomi to su ba shi ya ci na duniya amma ba wajinta ba ce ya yi ƙoƙari wanda yake alamta zai iya haddace wani abu na ilimi kaga kamata in haka ne a kai shi budget office can budget office ya kamata a kai shi idan ya je can sai ya sai ya abin nan sai sai ya amfana da sai su amfana da kwarewar shi da budget allocation to muna son bayanan local gamma a jiha kaza tana da guda kaza akwai kaza da kaza da kaza da kaza kafin wani ya bude littafi shi ya faɗa to kaga dai sai a sallame shi sai ya sai ya amfana wannan magana zaka same ta a cikin alwabil sayyib eh rafiul kalim sayyib mala cewa bi zikiri da ambatan da ambato ne yasraul abdu ko yus yusriul abdu shaytana da ambatan Allah ne bawa yake bugar da shaytan an ce bugarwa shine yadda ka san mai farfadiya na buguwa to haka in kana ambatan Allah za ka magagantar da shedan zai shiga cikin magagi ya amfi ya rabkana da kai shedanu na bibiyar bayan Allah don su ga sun cutar da su na abin da Allah kadai sun iya tanadin to amma da zikirin da yawan ambatan Allah sai ka rabkanar da su in ma suka ƙi nesa da kai ka tura masa hayaƙi ko wuta kama yusrifu shaytanu ahlal ghaflati wan nisyan in bawa na ambatan Allah zai bugar da shaydan ya sa shi magagi kamar yadda shaydan ke bugar da masu rabkana da manci Allah ya sa su magagi qala ba'du salaf wani sashi na magabata na gare yake cewa idza tamakkana dhikru min al-qalbi idan ambatan Allah ya natsu a zuciyar mutum fa idza dana minhu shaytanu sara'u idan shaydan ya matsa mutum sai shaydan ya sai mutumin ya bugar da mutum da shaydan din mana sai shaydan ya zama ya fita hayyace shi kama yasrul insan idza dana min ko kama yusrul insana idza dana min ko kama yasrul insan haka ya kamata ya zama kamar yadda mutum kan bugu idza dana minhu shaytanu idan shaidan ya kusance shi ko ya shafe shi idan shaidan ya shafi mutum sai zo sai ya bugar da shi wannan bugarwar da zai yi to daga nan an samu matsala kenan to idan mutum na ambatan Allah madaukakin sarki to abinda zai faru shine shi shine zai rika bugar da shaidan ba shaidan bane zai rika bugar da shi sai da duk shaidanin da ya rabo mutum kawai mutum ya gama da shi kenan shine yake cewa fayastamiu alaihi shayatin daga nan sai shaydanu su taru akan mutum ayyastamiuna ala shaytanil ladhi hawala ay yatakarraba min qalbil mu'min idan wani idan kana ambatan Allah sai shaydan ya rabo ka dan ya cutar da kai kai kuma sai ka fice tasirin zikirin Allah sai bugar da shaydan din sai sauran shaydanu yan uwan shi sai su taru akan shi wasu na mashi kaico kaico wasu na zargin shi kai ka rasa wanda za ka kusanta sai wannan mutumin da yake da immunity yake da garkuwa ya ka iya da shi ya kaza ya kaza to sai su taru a kan shi faye kuluna mali hada sai ka zai shaidaru na cewa wannan aljanin me ya faru da shi ne wai mun shi ba aljanu ne suke ci a wannan mutumin fa kaga mun zaka ce ya akai ne sai ce wallahi aljanu ta ne suka tashi ko ga ta nan ta zama rangaranga to su ma aljanu sai ce wai mun fara da wancan aljanin ne kawai sai ka ji ƴan uwan shi aljanu na ba shi amsa ce kad massahu insi wallahi mutum ne ya shafe shi ashe mu ma ba dama ne muna shafa kana nan kana hidima ga kafin yau na aljani to kaga ko in ya in ya dauki lambar ka in ya ji an ce ai gobe za ka biyo ta nan to tun yau zai tun yau zai bakarin nan kai ai mutumin nan ka san da kirna shafa ko ga aljani ai bugun nashi mai karfi ne to su nasu da shedanci suke yi rashin ambatan Allah muke sa su shafe mu mu kuma zikirun lahi muke ba mu karfin mu shafe su yanzu kaga zikirun lahi riba biyu kenan ya baka kariya ta hanyar shedan na aljan ba zai iya shafar ka ba sannan ya baka karfi ta yadda shedanin aljani in ya rade ka ka bugar da shi shikenan riba biyu wanda ba ba ba wani a kasan zai iya baka wannan power komai girman mai mulki bai da wannan power wani mai mulkin ma ba sai ya zama shaidani ba sannan abin yake gudana yadda ya kamata to nan kuma shaidanin ne ake neman tsari da shi kuma ake samun tsara wannan magana na cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na ibn al-qayyim wa aktharun nas alladhina tamassuhum ash-shayatin mafi yawan mutanen da shaidanu ke shafa hum min ahli al-ghaflati mafi yawansu suna cikin ma'abuta rabkana allazina lam yatahassanu bil awradi wal azkari wadanda basu katange kansu da wurudoji ba basu katange kansu da yawan ambatan Allah ba wannan mun sha fade mutun ya rike ka jaraba ka gani ka jaraba ko me zai ko ta wani taro zaka gobe da kake jin tsoro kwana zikiri kawai ka tafi kawai ka kwana zikiri ka tafi kuma za ga Allah ya baka mafita za ga ka samu abubuwa da yawa na taɓa ba da wani misali a nan wani wani ɗan uwa ya zo a biyu lokacin admission din na wahala yanzu da ɗan soki soki sai ka yi ta gaske daga jihar jigawa shi bai san kowa ba kuma shi bai nemi kowa ba duk da ake kai dai takardu ya je ya kai lokacin ma a jarida ake buga listin first list zai fita bai ga sunan shi ba second list bai ga sunan shi ba third list ma bai ga sunan shi ba yana da dai tunda aka fitar da third list aka ce mashi saura list daya bisis list ne ko waye list irin na alfarman nan na ƙarshe wanda lokaci su goma za ka gani duk jami'a ai sai ya ƙara dukufa a zikiri shi dai bai san kowa ba a nan sabon gari kuma akwai wanda shi ma bai samu kuma department din su da shi kuma ya je ya samu wani farfesa ya samu wani cikin limaman jami'a aka samu wani na kusa da bisi aka ce to a je a rubutu sunan shi daga department aka kira HOD aka ba shi oda ya rubuta sunan shi a littafin da eh wannan a ba mu shi aka kai ofishin din suka hada na faculty aka tura ofishin bisi da jam numbers aka har hada suna kamar mutum goma sha aka saki listin kawai aka kira wanta aka ce mashi ka je ka duba listin an saki sunan ya zo ya duba shi yana duba ya ga ba sunan shi bane to amma dai kila an yi sunan fesko sai ya duba jam nan ba zai ga ba tashi bace shi sunan shi Abubakar Muhammad dan jiga ko Muhammad Abubakar dukkan wakin din da aka yi tun daga department har faculty har registry har ofishin BC da Muhammad Abubakar aka rike zatansu shine da an ɗauko mamar abubakar sai ya ɗauki jam nan bai shi wancan abubakar mamar sai ya ajiye shi ake ba wannan bane ɗaya muke su na san farfesa na san daktan da ya abin nan din sai wancan farfesa sai ya kira hajjojin yaron nan fa bai samu bai ce ya samu ka je ka ce ya duba ni ina da tabbas ni na rubuta suna ya sake kiran shi ce bai samu ba ka kira shi ya ce to gobe za mu zo suka zo su hukun ga prof ga ɗalibi ga hod ce ba ga sunan ka bai ce prof ba shi ba ne ni abubakar muhammad ne jam nan ba ta kaza wani muhammad abubakar ne kawai sai hod da zai ne wajen minti goma ya shiru ya ce ya kira masu ya ce a nemo list a nemo numban wayan yaran nan a kira shi ya samu kai kuma sai baɗi kuma wallahi sai baɗa na ruwan Allah na ruwan Allah yanzu ba a nan kasar ma an shayi ba ka biya mace ka biya kudin haji ko sai ta sauka a jidda a dawo da ita ba muharrami kuma sai baɗi dan agaji bai biya ba bai da password kuma ya hajji kuma aka dawo da wata ta biya sai kai Allah Allah kenan ta yi visa ta yi Allah ya ce ina ba ki alif kuma sai baɗi kuma Allah sai baɗa shi kuma wannan kawai bai ba ya shiga da kaya aka ce to ai kai sun rufe kofar jirgi kai hakuri in an je sun gama fita ma'aikatan jirgi suka ce mai za mu dawo da kai aka zo wani cikin manyan masu kamfani ce wannan fa da za a koma da shi ne ce ya zo hadin ya koma ai ba zai yiwu ba ci ta bai da ko passport ya ce bari ku ga yadda za a yi aka shiga nan a Najeriya ko an kama dan Najeriya da wata mata a hotel kiri-kiri tana zana dokar Allah a kashe shi amma da aka samu jami'an mu na Najeriya sai aka rubuta a leta headed mai kyau dama yana da tadin hankali yana nan a nan yankin yana nan ya dawo wata shari'ar sai layira lafiyar shi lau ya matu wanda ya rubuta hankali duk shi wanda ya rubuta shi ne mawugaci kamar kamar dokar Allah ta aikin da wani to kawai aka shiga aka fita dan agaji kawai aikin haji to kaga haka Allah yake to kai ka ambaci Allah so san gaske to za ka ka sami mafita ka samu waraka da da haka mafi yawan wayannan mutanen da aljanu ke bugiya musamman yan uwa mata wallahi rabkana ci wanda dalika sahula talabbusu ash-shayatin bihim saboda haka ne sai kaga rabka bugarwar shedan ta yawaita a gare su da ya ga shedan ya rikita masa al'amura mantuwa shagala sakaci da sauransu wata zai ga nan da nan ta yi zuciya mijin ma ta gaggaya mashi maganganu ƴaƴan ma ta ɗauki matakin da shari'a ba haka ta ce ba iyayenta ma ta ɗauki wasu maganganu ko su matakai ko fandare musu da yin biyayya da sauransu duka wannan gafalar ce da rafkanar anil auradi wal azkari ash-shar'iyya ta yi sakaci da zikirori da wurdodi to shikenan sai shaidan ya kai ta ya baro ta wannan fage yana da sai mu dakata an sai mu tashi wa bazul ladina shukuna min zafil iman a darbe ake sallah a to za mu iya karshewa kenan ya ce wa bazul ladina yashkuna min dhafil iman mafi yawan waɗanda suke kokawa game da raunin imani zaka ji mutane na ta koka ni ban san halin da na dai yi sakaci daban da in tashi yi sallah an dade daban da in karanta qur'ani an dade azumi litini da alhamis da ayyamul bidi an dade sadaka zumunci taimako tausayi duk an dade to mafi yawa taskulu alaihim ba'du wasa'ilil ilaji wasu hanyoyi na warkar da zuciya ne suke masu nauyi kawai shine dalilin yace ka kiyamin laili kamar tsayuwar dare wan nawafili da salloli na nafila da ratibai da gairun rawatib fa yakunu min al munasabi lahu sai zama yana daga abin da ya dace da su bi hada ilaji amma a wannan magani a warkar da zuciyarsu da wannan magani wal hirsi alaihi da kwadayi ko kwadaituwa ga warkar da ita zuciyar fa yafazuna min al azkar al mutlaqa ma yuraddiduna bi istimrari a an karar da su su kiyaye nana ta zikirori mutlaqai zikirori akwai mukayyadai akwai mutlaqai muƙayyadai su ne waɗanda aka faɗi wurin da za a yi su mutulakai kuma su ne da za ka iya yin su a kone yaushe wani lokaci za ka iya samun wani mutulakai ne a wani wuri amma muƙayyadi ne a wani yanayi idan ka kammala sallah za ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir in ka zo da safe ko da yamma za ka yi kafa ɗarin shi ba kuma kana zaune haka nan zaka yi cewa bari kai kafa 100 kafa 200 500 1000 1500 ma kaga anan ya zama mutlaqi a can kuma ya zama muqayyadi to kowane ka rika yin shi a wurin shi musamman ka yawaita mutlaqan wanda baka da wata shubha da cewa baka da wani tsoro da cewa ka saba wa mutaba'ar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sanya su a mahallansu kamar ka ce la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah la sharikala ba shi da abokin tarayya lahul mulku Allah shi ke da mulki wallahumma malikal mulk shi ke da mulki walahul hamdu shi ya cancanci godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan dukkan komai wannan zikirin na iya zama mutlaqi yana iya zama muqayyadi in kaga dama kai sai ka zauna kai tayi a cikin wannan zikirin akwai girmama Allah akwai tabbatar da tauhidi akwai jinjina da yabo ga Allah subhanahu wata'ala ka duba da kace la ilaha illallah kuma kace la sharika la kace la ilaha ba wani abun bauta kaman ka sallame shi kuma kace la sharika da bai da abokin tarayya ka sake jaddada tauhidin ka da kore mashi abokin tarayya ko kuma kai zikirin wasu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi da godiya gare shi wa subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma shi ma wannan zikirin kai kafa 100 ne zaka iya 200 ne 100 kaza ne yana iya zuwa da zikiri da yake da adadi kayyadadde kuma zai iya zuwa zikiri mutlaqi da zaka iya adadin da kaga dama ko kuma kai ta maimaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah babu dabara babu karfi sai ga Allah kai ta maimaitawa to shi Allah zai zame maka shine karfin zai zame maka shine dabara sai ka ga al'amuran ka sun tafi yadda ya kamata wa gairi hada wani wadannan wa yahfazuna kadhalika min al-adhkar al-muqayyada kuma su kiyaye zikirori muqayyadai allati ja'at fi sunnati zikirorin da suka zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yuraddidunahu na abinda suke nanata su idan hala wakatuhu zamanan aw makana idan lokacin su yayi a lokance ko kuma a wurance mana zikirori masu lokaci kaman zikirin safe kaga yana da lokaci ko zikirin yamma shi ma yana da lokaci ko yana da zamani kai akwai kuma zikiri na bayan sallah gurgurun yadda sallah ta gama sallar to wannan ne lokacin shi to shi ma mutum ya lizimci wayannan ya kiyaye mislu azkari sabahi kaman zikirorin safe wal masa'i da zikirorin yamma wan naumi da addu'ar kwanciya bacci wal istiqawi da addu'ar farkawa daga bacci war ru'a wal ahlami da addu'o'in da ake yin an ga wani abu a bacci ko an yi mafarki wal akli addu'o'i na cin abinci wal khala'i addu'o'in shiga ban daki was safari addu'o'i yayin tafiya ko mutum na tafiya kan titi da sauransu wal matsari da addu'o'i na lokacin saukar ruwan sama wal azani addu'o'i lokacin da ake kiran sallah wal masjidi da addu'o'in shiga ko fita daga masallaci wal istikharati da addu'o'in baiwa Allah zabi wal musibati da addu'o'in da akan karanta idan wata masifa ta auku ga kai ko ga wani wal makabiri da addu'o'in shiga makabarta war rihi da addu'o'i lokacin tasowar iska wa ru'yatil hilali da addu'o'in ganin tsayuwar jinjirin wata ko tsayawar jinjirin wata wanda ake yin shi a farkon wata kenan wa rukubid dabbati da kuma hawan dabba arrukub ko arrakub kalma ce da take zuwa mutazadda shi wanda zai hau dabbar da kuma ko kuma ita dabbar da za'a suna ce mata kalma ce musanna kenan tana cikin musannayatul arabiyya min nahiyatil ma'ana to da addu'o'in da ake lokacin da za a hau dabba da kuma wassalami da kuma sallama da musulmi zai wa dan uwan shi musulmi shi ma duka a kiyaye wal qutasi da addu'o'in da ake lokacin atishawa wasiyahi dika da kuma addu'o'in da ake idan an ji cara ko kukan zakara wan nahiqi da kuma addu'o'in da ake in an ji kukan jaki wan nabahi da kuma addu'o'in da ake in an ji haushin karnuka wa kafaratul majlisi da kuma kaffaratul majlis wadda ake in za a tashi daga wurin da aka zauna wa ruqyati ahalil bala'i da kuma addu'ar da ake in an ga waɗanda aka jarabta da wata masifa kaga wani mutum yana da nakasa ko wata jarabawa ko ta masifa to addu'a akwai addu'a to duka waɗannan a kiyaye kuma ta yi duba hisnul muslim mutanen duka kowane ya roto shi da isnada da hadisin shi da bayanin hadisin balla har ma da hukumul hadis din min nahiya ad-darasa al-hadisiyya mala yace wa gairi hada wani waɗannan wala raiba babu kokonto annaman hafaza ala hadihi duk wanda ya kiyaye waɗannan zikirorin a mahallansu sayajidu al-athara mubashiran fi qalbihi zai ji tasirin hakan nan take a cikin zuciyar shi yace li shaykh al-islam ibn taymiyyah risalatun mufida shaykh al-islam ibn taymiyyah al-harrani yana da wani littafi mai matukar amfani fil azkari inda ya rubuta shi game da hukunce hukunce da bayanan zikirori asmaha ya kira littafin da sunan alkalimu tsayibu wanda ikhtasara hal albani wannan risala ko wannan littafi mala albani shi kuma ya zo ya takaita littafin ya sa mai bismi sahihil kalimi tsayib ingantaccen kalimi tsayib mana ingantattun hadisai da asar a cikin alkalimu tsayib kamar da aka san shi gwani ne wajen sanin hadisai to sai a fito da hukumu ko ahkam na na hadisan dan mai karatu ya zama ya tafi ala albasira sai a sai mu da kasa nan sai Allah kai mu sati na sama fa subhanaka allahumma wa bihamdika wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am eh yana maganar in rada sallah ko wanda malamai sun ko a ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya bai daga kafa ba maganar da yake na to daga iya ina ne ba za ka iya ratsawa mutum sallar ba ka'idar addini shine duk wanda yake sallah karkara za mishi sallah sai idan shine ya aje sallar shi a wurin da za a rasa wannan kuma shi ya wulakanta sallar shi to a lokacin ba za ka zama kayi laifi ba amma matukar bai aje sallar a inda za a iya wulakanta mashi ba ko kuma a'a bai aje sallar a wurin da kai kana da manduha ba wani wata mafitar to baya halarta ka ratsa mashi to sai suka tattauna kan to daga iya ina ne za a ce ka ratsa mashi sallah asali in yana sahun karshe can to ba za ka zo ka fita ta nan masallacin ba ba za ka fita wannan kofar ba sai dai ka tafi can sai ka fita bayan shi sannan ka dawo ka fita ta nan amma yana sallah a sahun karshe ka zo ka taso daga nan ka zo ka ratsa mashi sallah suna kafa hujja da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata na yana sallah da sahabban shi sai wani dan akuya dan akuya ba mutum ba kawai ya fito daga wani wuri zai zo ya je wani wuri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dan tazara tsakanin shi da bango wanda da hannun shi zai kai da da sauki in ya sa kafa ba zai iya tare da akuya ya ta nuna wa da akuya yana kore shi amma ina dabba ce da ya ga dai wannan dan akuyan ba zai abin nan ba ba zai koma ba sai yi sauri sai riga dan akwai sai manne da bangon da ke gaban shi dan akwai ya zo ya kutsa ya kutsa ya gaba hanya sai ya dawo sai bi ta bayan sai ya wuce to da ya tabbatar ya wuce sai ya dawo da baya da baya har ya dawo yadda yake da yayin sallah to akwai wanda suke bada sassauci cewa in dai in kai da kake sallan ka miƙar da hannunka haka ya zama na ba za ka kai ba to shikenan ka shi bai laifi wanda ya ratsa maka ka ce a eh ba su fahimci kila abun ba ne ko sun bashi wata wata fassara mika hannu ya zo ne a maganar yaƙar wanda zai ratsa maka sallah annabi ce matukar kana sallah wani mutum ya zo zai ratsa maka sallah faqatilhu fa innahu shaytanu ka yaƙe shi iya yaƙi shaydan ne ba cewa aka yi faqatulhu ba ba ka yaƙe shi to me yaƙar aka ce ka tunkuɗe shi mastabata farko ka sa mai hannu in ya zo ya kasa hannu ya koma shi kenan amma zai na kokarin ya tura hannunka to ka sa karfi ka danna shi in ka danna shi baya ya targade ko ya karye ko istighfari ba za ka yi balantana ka bada kudin mai dori ko istighfari dan baka yi laifi ba to kaga maganar mika hannu kenan amma idan ka mika hannu sai dan matsa daga gaba ai daga inda ka tsaya kana sallah har ka'aba sutura ake bukata ka sai za ka ce a sa sutura annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla a daji iya ganinka amma sai ya sa sutura wanda yana da tabbas ba wanda zai ratsa amma za ga wannan abin sai a hankali kai za ga mutum ai yana da sahu na biyu ne kai sai ka ratsa mishi sallah annabi ya ce a yake ka kai shedan ne sunan da da za a ta maimaita maka ba za ka ji daɗi ba sunan da ya fito daga bakin da baya ƙarya baki mai tsarki faqatilu fa innahu shaytan ka gama sallah annabi ya kira ka da shedan ya labarin sallar ka to kuma za ka yi hisabi da duk wanda ka ratsa wa sallah matukar bai wulakanta sallar ba ana raba masu ana a ratsa sallah ana raba tsakanin mai wucewa da mai ratsawa zuwa gida hudu akwai lokacin da su duka sun yi laifi akwai lokacin da su duka ba su yi laifi ba akwai lokacin da mai sallar ya yi laifi mai wucewar bai laifi ba akwai lokacin da mai wucewar ne ya yi laifi mai sallar bai laifi ba to sai kai kokari ka ga ka kiyaye idan kai mai sallar kana da inda za ka yi da akwai wani wata ɗabi'a za ga suna yi ga wuri a man fa sahun gaba zai iya tasowa daga can sahu na uku da ya yi sallah ko na hudu wai kawai sai kabbar sallah a can waye suna gani zai kabbara ai ta ratsawa kuma ana ratsa maka a rage maka lada ne sai da zaka ce assalamu alaikum ba lada ko da wallahi da ma gun mai aful kaje ka rika shinshinawa akalla dai kila baka samu lada ba ka samu kanshi to kaga in kai ka zo ka aje sallar to shi ma irin wannan kuma inda duk za ku yi laifi shine ya gama sallah a sahu na uku na kawai sai kabbara nafila amma masallacin nan ga wata kofa ta nan ga wata a can ga wata a can ga wata a can ga wata a duk wanda ka fita anan zaka iya zuwa ka fita kana kai kuma saboda saurayi ka aje takalmin ka nan sai ka ratsa da kai da shi duk mujrimai ne ku duka ku san kimar sallah ba ɗaya shedan ɗaya mai taimakon shedan ku duka kun yi haram istighfari ake buƙatar ku yi kuma ran lahira za ta tashe ku za ku amsa me yasa kuka yi wannan hali ka ganin ku duka kun yi laifi a irin masallatan nan ne masu kofa daya to ana gamawa wani sai ya kabbara sallah a can yana so ya nafila ko ina ya cika ba inda zai kabbara ya sallan nan sai ya kabbara a can kai kuma ba ka da inda za ka duka fita sai ta can kuma kila mota ko matafiya ne ana ta maka hon kawai ka ratsa tunda shi ba inda zai aje sallar shi sai dai a nan bai laifi ba dan haraka kai ko ba ka da inda za ka fita kuma kana da uzuri ka ba kai laifi ba dan haraka to sai kuma inda shi ya ajiye a inda yana da mafita kai kuma ka zo wucewa ba ka da zaɓi ya yi laifi ba kai laifi ba ko kuma ya aje sallar shi a inda yana da mafita da ba a nan yi ba kai ma kana da mafitar zagayawa sai ka ratsa mashi sai zama da kayi laifi so da kan mutum ya kiyaye za a samu sauki kwarai da gaske amma dai ya kamata a mutunta sallar a san cewa sanya sutura suna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a dajiyar lokaci yakan sauke siddin raƙumi don ya sutura da shi akwai a ce a sauke siddi ba fa huta za a yi ba kawai don a samu a yi sallah da natsuwa kada wani ya zo ya shiga tsakanin bawa da shi mai sallah to wannan ya nuna yana nuni ga muhimmancin da ya bata ba alaikum assalam wa rahmatullah eh eh a shi ne shi ya yi laifi a lokacin annabi ya ce ya jira shi har tsawon arba'in ko wata ko kwana ko wata ko shekara kaga wannan shi mai ratsawar laifin shi ne tun da ya ko wata kofar za ka iya zuwa ko kuma ka yi haƙuri mana raka a biyu dai sallolinmu na najeriya ba irin na saudiya ba duka a zahar ɗin ma an gama minti goma limamin minti goma ta taka shi ake yi shi bai san muna da hidindimu ba ne sai zai ta zuba mana wani karatu ni shi yasa bai burge ni fa haka ba za ka je musulmi na faɗi Allah ya samu dace ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa alaikum assalam eh a yin mutum na bin jami'i za a iya ratsawa ba matsala misali an zo mutanenmu ga wannan sahu na ukun amma sai aka cika ta nan saboda mafi yawa ta nan ake shigowa sai ka hango a wurin mutum ɗaya a can ko za ka iya ka ratso gaban su gaba ɗaya ba a keta matsala saboda limamin su ne sutura su amma yana sallamewa ba sutura su ta tashi yanzu sai dai su nemo tasu ko kuma shi mai wucewa ya fi tsoron Allah kada ya taba su wa alaikum assalam na'am in dai mutum yana da tabbas alfijir ya hudo to za ka iya yin ta ko ka yi a gida in ka zo masallaci kuma za ka yi tahiyyatul masjidi ko kuma ka zo masallaci ka yi ta in ya so ta ci maka tudu biyu rakatul fajirinka sannan kuma tahiyatul masjidinka shikenan in kuma baka samu yi ba in ba da dama za ka iya yi bayan asuba amma kar ya zama halinka irin so ɗaya a wata ko so ɗaya a wata biyu wannan ba laifi amma ce kullum sai an gama asuba kan ma ka yi saboda ba lokacinta ba ne amma inda lalura wata na kila ka yi wasu ayyuka kawai kama kara kawai kada ana yi kamar asu ba ne a to irin wannan ka zo sai ka bada yan gama sai ka yi amma kare zama hali Allah ya samu da ya ce wasu alaikum wa